Babatuta, sarkin labari.
Dakarun Hizba sun tarwatsa wata mashayar barasa da ke unguwa uku yankatako.
kuma wani abun ya fi riba ka gane sai in samu don riba abin sai shi da yara na sai in samu a rana daya in ka je shago na ina sai da kaya iri iri provision ne lemo ne dume ne ina sai da shi amma dai wannan ya dan fi riba Akwai yadda aka yi da waɗanda ake zargi da shan barasar har ma da mai mashayar. A hannu guda kuma rundunar ta kai su mame wasu gidajen 'yan tamore a farawa da sabuwar mandawari.
an kamo mu ne a wajen yawo a'a ba kwana muka yi ba ba mu daɗe ma da zuwa ba ko minti talatin ba mu yi ba suka shigo wannan shine yaron mijina da muka rabu to ni ina zuwa unguwan ne saboda shi in mun je kawai abin da ya kama shi muke yi mu fito sai ki yana kaiwa dare a ɗakin sai ce nasiha ya musu kuma insha Allah hajjiya za a gyara Akwai bayanin yadda wata daga cikin matan gidan take yin tutsu idan suka neme ta, har ma da martanin hukumar Hizbar. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fara bincike akan matar nan da ake zargin ta barbaɗa mijinta shinkafar ɓera a abinci.
abin da zan faɗa yanzu da kuma ya mutu ba kwanan yi ne ya tsari to amma me ya jawo hakan ta faru wai me haka ni ka daina turo min wannan abu A ɓangaren zawarawa kuwa, auren ya mutu ne saboda yadda mijin ya rufe idan ya auri matar, ya nemi ta kallon mai ilimi ashe 'yar sunguma ce.
kamar dubu talatin ko dubu arba'in ba za a ban min kuɗin nan ba ba zai fi dubu goma sha biyu ba ko dubu tara abin da ake bari an kwashe akwai fanninmu na lafiya har ma da ƙarin wasu rahotannin. Duka dai a cikin shirin na wannan rana sai ku dakace mu. Mai sauraro yau ɗin ma da sallamar muke farawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda. wanda za mu kamo saunsa daga teburin labarai, inda Tijjani Adamu zai karanto mana labaran a wannan rana.
Shugaban kungiyar masu sana'ar sayar da nono a kasuwar kofar Wambai a jihar Kano Malam Muhammad Lawan Alarma ya ce kungiyar su ta dauki gabarar tsabtace harkokin sana'ar sayar da nono a wani mataki na zamanantar da sana'ar su yayin zantawarsa da manema labarai Malam Muhammad Alarma ya ce tuni kungiyar ta dauki matakin yin rijista ga masu gudanar da sana'ar ita kuwa hukumar kula da harkokin shari'a da ladabtarwa NJC ta tabbatar da Justice Nura Sagir Umar a matsayin sabon babban jojin jihar Kano kakakin kotunan Kano Baba Jibo Ibrahim ne ya bayyana hakan cikin zantawarsa da wakilin Yusuf Nadaba Ismail To daga karatun labaran sai kuma wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda jirgin ƙasa ya take wasu matasa biyu da ake zargin sun sha sun yi mankas ne bacci kuma ya kwashe su akan titin jirgin kuma jakada abdulbasi abdulmumin shi zai karanto saƙonnin ra'ayoyin naku Za mu fara da sakon Murtala Ahmad Abubakar wanda yake cewa salam matasa kun ga dai kaɗan daga cikin illolin da ke tattare da shan ƙwaya da fatan dai za a yi wa kai faɗa domin kiyaye lafiyarku da ma rayuwarku Allah ya kyauta Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ya kuma sa can tafi nan sako daga Maryam Magaji Idris zawa ciki shi kuwa Sagir sarki makanwaci cewa yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan samarin nan sai ai hattara samari shi fa jirgi ba mota bace ikayi wa toro kuwa cewa yake yi matasa biyu Allah ya ji kanku masu ma'amala a titin dogo a dinga lura da fatan Allah ya kiyaye amin ita ma shafa'atu maman amatullah hayin diga cewa take yi Allah ya ji kan waɗanda jirgin ƙasa ya kashe za mu karkare da sakon hasinat Allahu akbar Allah sarki samari biyu dama Allah yayi nan ne ajalin su Allah ya ji kanku ya sa kun huta amin masu sakonnin fatan alkari da ma waɗanda ba mu samu damar karanta sakonninku ba muna godiya Allah ya bar zumunci.
Madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda dakarun hizba suka tarwatsa wata mashayar barasa da ke unguwa uku ‘yan katako. Da fari dai wata mata ce take yin ungulu da kan zabo, inda take fakewa da shagon furobishin wato kayan masarufi, take kuma siyar da barasar ta gwangwani da ta roba. inda mutane daban-daban suke zuwa suna yin tatil wasu su sha a nan a bakin shagon kamar suna shan lemo inda dai dama ta gwangwani ce da ta roba kaga lafiya lau kenan inda su kuma wasu idan sun siya suke tafiya da abarsu waɗanda mai sayar da barasar ta ce mafi yawansu direbobin manyan motoci ne saboda dogon zango kaga kenan sai a haukwalta a dinga zabga tuki irin tukin da ake so tunda dai an ɗura ta gwangwani mai sanyi asmaman da dakarun hizba suka kai dai sun samu nasarar kamo matar mai wannan mashaya da sunan provision inda azantawar mu da ita ta ce ita ta ta samfurin barasar ba ta bugarwa da yawa don haka idan ma sun sha ɗan kaɗan suke yin jirin ba da yawa ba wadansu su sa wadansu sa su tafiya su direbobi ne suka kawo kaya suke zuwa na bawa tasha idan yan kwata ko eh wataƙila in sun sha ba a samun ɗan kuskure ta ɗan taɓa su a nan gurin su ɗan miki ba daidai ba Mm-mm, ba su yi mu- don wancan na kan jin nan baya kama mutum sosai haka ba su misbehave na na sai na yi kuskure amma dai bai sai in kara ba ni ma na fada ma Allah cewa duk ranar da aka kama na sai in dina sai da wani abu tun da nake sayarwa ba su taba kama na ba amma dai tun da Allah ya sa suka kama na in Allah ya yarda ni ma na daina ta kuma ce barasar ta fi riba da yawa ne shi yasa take fakewa da provision ɗin take siyar da ita kuma wani abun ya fi riba ka gane sai in samu don riba abin da sai in ci da yara na sai in samu a rana daya in ka je shago na ina sai da kaya iri iri provision ne lemo ne dume ne ina sai da shi amma dai wannan ya dan fi wataƙila tun da kin ce akwai riba ki bari a kai ki kotu mana yar dubu sha biyar ko dubu ashirin tun da akwai riba da yawa kin ga bai fi riban na sati ɗaya ba kenan ina sai in samu ni kanan kanan nake wala da ka kama ni da shi ma jika ne fa dan jikan da nake dan siyo ne fa a to ai tun da akwai riba ba sai ki ɗan biya ta ba ah misin iya ba taimaka mu da Allah da annabi kuma in Allah ya da na daina ɗaya daga cikin waɗanda aka samu a mashayar kuwa mai suna Abdullahi cewa ya yi ai ya zo buga wata tata ne a unguwa ukun yankin ‘yan katako sai abokan tafiyarsa suka ce masa ya kamata su ɗan kurɓa ruwan tunda dai gashi nan ba wahala kuma bayan sun je sun siya suna zuba wa cikinsu sai jami'an na hizba suka daka musu wawa.
Baba Jabu wani game na ke cewa Baba Jabu wani game ne Lotus ya ke cewa Baba Jabu gashi nan kudi ake sawa caca ne shi na je bugawa kuma kusa da shaguwarsa akwai wani mai sayar da giya me yasa ba ka so a kai ka kotu ban san wanda zan ci aka wani because it's what I have never experienced ban taba experience ɗinsa ba na experience din court ba ban experience din kame ma rayuwa ta ba To kotun dai da ba sa so, ita hukumar Hizbat ta ce za ta kai su, domin ta yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata, kamar dai yadda mataimakin kwamandan hukumar kan nazarin manyan laifuka Malam Idris Ibn Umar yake cewa.
akwai doka a jihar Kano na haramcin wannan wannan ne ma yasa ake zuwa a kama din tunda akwai doka a kasa wanda ya haramta kuma kamar yadda kake gani yanzu haka mun riga ma mun tura bangaren shari'a wanda suke turawa kotu kuma za a tura su kotu insha Allah domin su fuskanci alkali To wannan dai shi ne jigon rahotanninmu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko, kuma gabanin ku aiko ɗin mun riga mun sanya muku wannan labari a shafinmu na Facebook inda al'umma bila adadin suka bibiye shi, har ma wasu daga ciki suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. kuma wasu daga ciki sun haɗa da Yazid A. Adam Yamadawa, wanda yake cewa Allah ya taimaki ayyukan hizba, shi kuwa Mansur Toliman mai faci gama cewa ya da kyau ‘yan hizba, aikinku yana kyau, madalla da ku Allah ya ƙara dafa muku. Abdul Adam Abubakar kuwa cewa ya yi Allah ya saka wa ‘yan hizba da alhairi, Abdullahi Jibril Khalid kuwa cewa ya yi ya yi kyau masu jihadi don Allah. A ra'ayin Rufa'i Mukutar Sani kuwa cewa ya yi kai gaskiya na ji daɗi, Allah ya ƙara kara unguwa uku da Kano baki ɗaya amu, wanda kuma a kansa ne za mu ɗan tsahirta da ɗaukar ra'ayin, kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da ala FM Kano. Domin ganin irin labaran da muke sanyawa gabanin kawo shirin, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai. To kafin mu yi nisa da hukumar Hizbar, bari mu kalli wani sumaman na daban, wanda ta kai wani gidan ‘yan tamore da ke unguwar sabuwar mandawari a yankin sheka, har ma kuma suka samu nasarar tarkato wasu tarin karatan mata, waɗanda ake zargin zaman kansu suke yi a gidan. Da fari dai wata matar aure ce, ta yi ƙorafin cewa wani dillalin ba da hayar gida, ya rufe mata kura da fatar akuya, inda ya ba ta hayar wani ɗaki a wani gida, ya kuma ce mata ai duk matan aure ne a gidan, don haka ta saki jiki ta tare a gidan da manyan ‘ya'yanta mata biyu da mai gidanta, tana kuma tarewa ne, sai ta lura da yadda gidan yake. Don haka ta koma ta ce isauya mata gida ko ya ba ta kuɗinta, amma sai ya ce mata ta saurare shi, zai yi wa abokan hayar tata magana su daina tara karatan mazan, tunda dai ita matar aure ce. To amma fa sai dai ta ce idan ya tashi zuwa yi musu maganar, baya zuwa sai cikin dare, kuma sai ya shige ɗakin su suban ko ƙofa. Washe gari kuma idan ta masa magana, sai ya ce aiko zuwan da ya cikin daren jiya nasiha yake musu. Amma ta yi haƙuri zai sauya mata wani gidan, tunda dai ba shi da kuɗi a yanzu, don haka ita kuma ta gaji. ta kawo shi hukumar Hizbar, kuma sai gashi da jami'an na Hizba suka je gidan suka iske tarin karatan matan marasa aure waɗanda ake zargin suna zaman kansu a wannan gida suka kuma kamo su. Shi kuma mai ba da hayar gidan wanda aka ce yana zuwa nasiha cikin dare bayan ya rufe ƙofa suka ba shi takardar gayyata. Azantawar mu da wannan matar aure ta ce sai da ma ɗaya daga cikin mazan da suke shigowa gidan, ya taya babbar 'yarta inda ta yi masa tutsu ta gudu, ya kuma bi ta ya ɗana mata hannu a daidai kuturinta ta baya, ita kuma da ɗana hannun ya mata ciwo amma ba na jin zafi ba, sai ta kira mahaifiyarsa ta zaga. Don haka ya ce shi kuma tunda tana gidan sai mata fyaɗe, ka ji babbar magana.
tunda ta fita ne sakamakon gidan kawo wannan ya shiga wannan ya fita ne sai ya kira ta sai ta ki zuwa sai biyo ta da gudu sai da ke ta a baya ta ce Allah ya isa ka da ki kalmar ta faɗa sai ce ba a nan gidan ke ba wannan gida gidanmu ne kuma sai mun miki fyaɗe da sai ta gaya min sai na fito na tare yan uwa na gaya suka ce min ai gidan nan haka yake an munafince ku ne to duk da haka hankali na bai kwanta ba yana marayu ne ina tare da su kaga ba da kwanci hankali ba kuma wanda zai gidan neman auren yarinya ya ga irin gidan wallahi ya aure ta babu an na roƙe shi nace in canjan wani in ma ya ciku sai ce ai ba matsala ya ba su nasu a asalin nasu ma sai ki zai yana kaiwa dare a ɗakin sai ce ai na shiga na musu nasiha ne da kansa gashi nan ai yanzu mun yi magana sai ce nasiha ya musu kuma insha Allah hajjia za a gyara ita ma dai ogar matan da aka kamo a wannan gida mun zanta da ita wadda ta ce kuɗi suka haɗa naira dubu ɗari da ashirin suka kama wani ɓangare na gidan inda sauran ƙawayenta kuma daga jihohi daban-daban suke kawo mata ziyara su taya ta zama tsawon 'yan kwanaki.
mu biyu ni shekaru na 27 ita 28 ba mu da aure mun yi shekara biyu hakan yayi daidai eh daidai ba to fatan mu daga baki da Allah ya shirye mu baki daya To sai dai ko da muka waiwayi mai ba da wannan hayar gida cewa ya yi ba shi da abin da zai ce, inda dai hukumar Hilbar ta kashe wannan al'amari. To sai dai fa amma ko yaya hukumar za ta yi da matan da ta kamo a gidan waɗanda ake zargin masu zaman kansu ne kuma su ne suke tara karatan maza? Ga abin da mataimakin kwamandan hukumar kan nazarin manyan laifuka, Malam Idris Ibn Umar yake cewa.
matakin da za mu ɗauka shi ne bayan mun gama yin nazari mun gama saurara kowane ɓangare za mu ga abin da ya fi dacewa muna ɗaukan matakai guda biyu na farko shine neman iyaye na su yara ɗin domin nusar da su da nuna musu nauyin da Allah ya ɗaura masa na kula da tarbiyyar waɗannan yara da muhimmancin barin su a gaban su su kula da su su ɗauki nauyin da Allah ya ɗaura musu mataki na biyu shine kaiwa kotu to bayan mun gama nazari akan zurfin kowace a cikin abin da ake zargin su to za mu ga abin da ya dace a yi akan kowace To ba dai za mu bar hukumar ta Hizbar ba, har sai mun kawo muku cikon kaman ‘yan tamoran da ta yi, wanda shi kuma ta gudanar a unguwar farawa, ta kuma samu nasarar tattaro tarin matan da suke cikin gidan, su da karatan mazan da ake zargin suna shuka baɗala, kuma ciki har da wata bazawara, wadda ta ce, ita fa gurin yaran tsohon mijinta take zuwa a farawar. Daga nan kuma sai su shiga wannan gida tare da shi, su ɗan yi hira kawai, kuma iya hirar kawai suke babu daɗi babu ragi. ko da dai wata ta ce tana zuwa gidan ne domin ta rage zafi.
An kamo mu ne a wajen yawo, a'a ba kwana muka yi ba, ba mu daɗe ma da zuwa ba ko minti talatin ba mu yi ba suka so. Wannan shine yaran mijina da muka rabu. To ni ina zuwa unguwan ne saboda shi mun mun je kawai abin da ya kama shi muke yi mu fito.
Kamar Ba menene?
wani abu muke yi ba, kawai zama muke yi mu shira mu.
ba zan iya magana ba me yasa damuwa ce ko kuma nadama ba wani abu kawai ba zan Kawai dai kureja in te min zafi a gida zan je in huta kawai amma ni ba ni da kowa kawai.
mu dai baki ne muka zo daga katsina wajen wacce muka zo ma ba ta nan a cikin gidan take Ita mata aure ce?
a'a to ni dai ba ni da amuran ce zan ce Allah kiyaye na gaba To hukumar dai ta ce za ta duba ta gani idan akwai yiwuwar ta gayyato iyayensu ta danƙa su a hannunsu kuma ai takarda a rubuce to za ta yi hakan idan kuwa bincike ya nuna cewa dama sun saba to za ta kai su kotu kuma mu ma kafin ta yi binciken za mu ɗan tsahirta da rahoton hizbar mu kai ziyara ofishinmu na talla.
kai ni kan yau naga ta kaina waya kullum sai ci min kuɗi take kamar gara na sayi data don shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuke kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce wai daga layin wayar da nake amfani da shi ne wai ina kan wani tsari ne na wata fasaha da ni ko sunan ta ma ban iya rikewa ba dan haka ni kan kawai na gaji shakurmin ka abokina aikata faran kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya bude muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanoninsa mai suna yau da gobe communication MTN Data Fatina tare da haɗin gwiwar kamfanin MTN.
To abokina kamar me da me wannan kamfanin suke yi ba ni in sha.
Wannan kamfani shahararre ne ta wajen samar maku da layin wayar MTN mai ƙarfin network sannan kuma suna rijistar layin wato idan ka siya nan take sai a maka rijista.
To ko shine na ji abokin karatu na mutaka yana ta kokarin wayar min da kai a kansa amma na ki tsayawa in saurare shi. Har ma yake ce min kamfanin sun shahara wajen dawo muku da lambobinku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK retrieval har ma ya kara da cewa kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G haka kuma suna yin swapping din layukan waya da sai da katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU wato wanda zaka bada lamba nan take a tura maka kamfanin yana sai da data don shiga yanar gizo ga masu bukata sannan ya kawo muku tsarin testilin mai farin jini sannan kuma bugu da ƙari wannan kamfani yana yin sim upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G 3G zuwa matakin 4G wanda zai baka damar yin browsing cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba.
A ina zan samu wannan mashahurin kamfani?
Za ka same su ne a opposite tashar rijiyar zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila ofishin su mai lamba 416 kan titin Gwanzaro da ke kanan Dabo. Ko ka tuntuɓe su ta lambobin wayoyin su kamar haka.
Sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai shida ko kuma sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai tara.
Yau da gobe MTN Communication Data Partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku hawaye.
shakka babu a yan samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu son canca ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan yan samat da ke shaƙe da galla galla atamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fighter touch shigan baby doci pattern holland Swiss Life, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayarmo da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
Amurka. Tuma Dalla, a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ce ta fara bincikar matan nan da ake zargin ta barbaɗa mijinta shinkafar ɓera abinci, jakada Abba Isa Muhammad yana da ci gaban wannan labari.
matar mai suna Hassana Lawan Tinubu ta fara amsa tambayoyi can a shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar Kano har ma yayin amsa tambayoyin 'yan sandan muka yi tozali da ita tare kuma da kara mata abin dan magana domin dai jin hanzarinta. Nisa ba za ki ce komai ba. Eh? Yanzu da kuma ya mutu ba.
Kwanan ne ya tsare.
To amma me ya jawo hakan ta faru?
Wai me haka ni ka da turo min wannan abu.
shi ma dai mijin wannan mata da za a iya kiransa da mai rabon ganin baɗi ya yi mana ƙarin haske game da yadda al'amarin ya kasance bayan ƙwararrun likitoci na asibitin Murtala sun yi bakin ƙoƙarin su wajen ceto rayuwarsa.
Ta kawo min dai abincin naci kuma bayan naci na fita gida ina cikin tafiya ina ji ciki na faɗa ɗaurewa.
Dama dama ba auren soyayya akai ba?
A auren soyayya akai.
To me jawo hakan kuma?
Wallahi ban sani ba.
Amma dai har yanzu kana son matarka.
to yanzu dai zancen dai kawai soyayya ne bai taɓa yanzu dai bari dai a gama wannan ɗinki har yanzu ma'ana yanzu ba komai zai wuce ba kuma tunda dai Allah ya kiyaye a ci gaskiya gaba da rayuwa gaskiya ne maga ta gaskiya ƴan uwa ya ce ba sa kura ba kuma ni ma ina ba su haka zalika bincike ya nuna cewar auren zumunci aka yi tsakanin hassana lawan da kuma mijinta sala abubakar haka ne ma ya sa muka ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ma'aurata yau ban sani ba wannan ni ba dan ba anan iyayenta suke ba a ina suke suna yobe to ai ana zargin kamar auren dole ne abu a ni ban sani ba wallahi to ta yaya aka ɗaura auren oho ba ku ne kuka yi wakilci ba ba mu bane iyayenta fatan mu dai Allah ya kiyaye faruwa hakan a nan gaba amin abba isa muhammad baba suda to kowa dai ya ɗebo da zafi dama aka ce bakinsa. Idan muka waiwayi fannoninmu kuwa, za mu fara ne da ɓangaren zawarawa, inda a zantawar jakadiya Asma'u Sadiq Bebinayis da wani bazawari, yake cewa ya auri matan ne saboda iliminta, ba tare da bincike ba, ashe ashe ‘yar sunguma ce.
ganin ta nayi tana karatu kuma ni na tabbatar ko haka take ashe ba haka take ba kuɗi na da take ɗauka kana nufin sai da kai auren sai hali ya canja gaskiya lokacin da na aure ta hali ya canza dan har dauke dauke ta nemin kuma tana fita to abin da ya raba ni da wannan yarinya akai aka yin dawo da ita nace wallahi ko zan koma ga Allah ni ba zan iya dawo da ita ba tana zagin mahaifiyata mahaifiyata ta zo daga ƙauye ni kuma abin da na gani ni ba zan iya zama da ita ba amma duk da take wannan kamar me kace tana sace sace me take dauka idan na shigo da kuɗi kamar dubu talatin ko dubu arba'in ba za a ban min kuɗin nan ba ba zai fi dubu goma sha biyu ba ko dubu tara abin da ake bari an kwashe kuma to ko dai baka dan mata abin da ya dace ai ba abin da ba na yi mata ci da sha da komai gashi to amma tunda ake wannan tattabar zaka taba samun iyayenta da naka an zaura domin a samu masala an zauna da iyayena da iyayenta har aka yi wani aboki na sharri ta ce ai abokina yana zuwa da daddare kuma ni muna tare da wannan abokin na sharri ta yi masa na ce ban yadda da wannan ba akwai mahaifina akwai abokanai na a wajen akwai iyayenta da karshe dai abu ya ƙi yiwa to shine dalilin rabuwa na da ita to yanzu wani shawara zaka ba mata irin wa'in mata ku tsaya ku ji tsoron Allah ku zauna da mazajen ku lafiya kuma duk abin da miji ya kawo muku ku rike don ɗauka abu wannan duk illa ne a wajen ƴa mace To dama dai ai samun ilimin ba wai yana nufin aiki da shi ba ne, Allah Ubangiji ya sa mu dace da ilimi mai amfani a mu. A fanninmu na lafiya kuwa, jakada Hassan Mamuda Ya'u ya zanta da wani ƙwararren likita Dr. Ibrahim Muhammad Badamasi da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dangane da lalurar ciwon zuciya.
zuciya babban aikinta shine a kusan kowane dakika tana tura jini ya zagaya cikin kowane sassa na jikin dan adam sabanin samun akasin wannan aiki za a ce shi- ita ce ciwon zuciya wannan cuta kamuwa ake da ita ko ku haifar mutum ake da ita za a iya raba ta kashi biyu akwai wacce za a haifi mutum da shi akwai kuma kalar wacce a'a yau da gobe ne za ka ga kawai mutum wata ran ya waye gari yana da ita wanda ya kame da wannan cuta wane hanya ya kamata ya bi domin samun sauki ya kamata ya je asibiti zai ji wasu abubuwa misali da bai san cewa ko ciwon zuciya bane ko ba cizo- ciwon zuciya bane kaman haki kaman yawan gajiya da kasala watakila ma har da ciwon kai wani sa'an ma watakila har da juha haka to kaga shi dai ya je asibiti bai san me ke damun su ba to anan za a gaya mai cewa misali in aka hada da gwaje-gwaje da sauran za a ce ciwon zuciya kuma mafi akasari zaka ga ciwon zuciyar hawan jini ce take kawo wa mutane wani kuma shaye-shaye ne irin kamar shan giya da sauransu ko kuma wani wurin irin wannan wanka na jego da ake ana shan kunun kanwa to suna iya taba zuciyar mutum in dai a magani kake to zaka ga zai wahala a ce wa yau ga wani magani sha ka warke gaba daya wannan bibiyar da ake ana kula da ita ana awo ana dawa ganin likita shine yake seta ta take cika muradan wancan ah, burin nata na aikace aikacen da Allah ya samar da ita saboda su to ga waɗanda ba su kamu da wannan cuta wace hanya ya kamata su bi domin kare kansu to mutum da yake da ju- jiki matuƙa gaya zai taimaka wa kansa idan yana kamar motsa jini haka yanda jikin nasa zai dan samu ya dan rami ya dan rage ciye-ciyen kayan kitse da maiko da kayan siga duk waɗannan zai taimaka sannan kuma ko da mutum ba shi da ciwon zuciya ciwo ne wanda yawanci ana tsintarsa a hanya in aka kwana biyu to kaga lokaci lokaci ya je asibiti ma kawai ya zauna a auna mishi hawan jininsa a ɗau hoton zuciyarsa a duba mishi yanayin aikace-aikacen ita zuciya a ga cewa lafiyar talau wannan ma zai taimaka wajen kiyayewa daga samun ita kanta ciwon zuciya To sai mu ce masu ɗauke da wannan cuta, ya Allah Ubangiji ya ba su lafiya, mu kuma da ba mu da ita Allah ya tsare mu, ya kuma ƙare mu da lafiya baki ɗaya amu. To kafin mu ƙarƙare dai kar ku manta cewa za ku iya sauraron shirin kacokan baki ɗaya a shafinmu na intanet. www.dalafmkano.com ko kuma ku saurari tashar tamu baki ɗaya kai tsaye a dai wannan shafi haɗi da shafin tune in Streamer Radio, Live Online Radio, Online Radio Box, Africa Radio har ma da Live from Niger. Kuma a madadin Bahari Isa wanda ya tsayuwar daka wajen sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu da taimakon ma'azu Musa Ibrahim. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, nake cewa tammat bihamdillahi.